بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren 24 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da 21 ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na 77 daga cikin jeren giya karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba kamar yadda muka sha faɗi a fagage da dama cewa wannan littafi ne da ke tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ƙoƙarin danganta rayuwarmu da yadda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kasance domin ita rayuwar tamu ta haskaku da hasken da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake da shi ta hanyar fitar mana da darussa daga cikin ainihin wannan tarihi wanda ya fi kowane tarihi albarka tarihin fiyayyen halitta tarihin mutumin da duniya ba ta taɓa ganin irin shi ba ba kuma za ta sake ganin irin shi ba in ba shi ɗin ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a yau za mu tashi inda mala ya ce almabhasu sani wuri na biyu wanda ke bincike dangane da fiqh sira fi bai'atil aqabatil ula tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na ɗauke da darussa a lokacin da mutanen garin madina suka zo aikin hajji suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma kafin waɗannan lokutan annabi ya kasance in ba ku manta ba yana da wata ɗabi'a a lokacin da suka takura shi daga yin wa'azi sai ya ɗauki ɗabi'ar lokacin aikin hajji lokaci ne da kowa yake da 'yanci to a wannan lokacin ne suka fara haɗuwa da mutanen madina su mutanen madina ɗin sun zo wurin shawa ne don wata bukata ta neman taimako da neman agajin sojoji da kuma shawarwari game da yadda za su gudanar da wasu harkoki nasu sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun ainihin haɗu da shi a wurin aikin hajji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai bai yi sanyin jiki ba ya kazar-kazar ya samu damar ya zauna da su ya gabatar musu da addinin musulunci to wannan zama da annabi da su zaman so biyu ne aka yi shi yasa zaman farko aka kira shi al-aqabatul ula zama na biyu aka kira shi al-aqabatus saniya to za mu zo mu ji me yasa ake kiran wannan zama da al-aqaba insha Allah ta'ala shine yace fiqhu sira darussan da ke cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi bai'atil aqabatul ula a cappar aqaba ta farko wato cappa ita ce gaisuwa da suka kai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da nufin bayyana mubaya'a su gare shi تميز القادمون من المدينة الذين عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بحسن الرد عليه وأن فكي إسوا دقى مدينة سن بمبنتا كما سن شا بمبن دقى تكن ودن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي مسو الدين المسلم بحسن الرد عليه bambancin su shine sun bambantu da sauran jama'a saboda su sun rinka yi manzon Allah kyakkyawan martani wato duk waɗanda ke isowa daga wurare mabambanta to mun ji irin yadda wasu suke gaya wa annabi bakar magana wasu suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallama wasu su bige da duka da bakan magana da ashar amma su mutanen madina sun sha bamban saboda sun rinka ba da martani kyakkyawa sun rinka yin jawabi mai laushi غالبا يتي أغالب فقد مر معنا قصة سويد ابن الصامت idan ba ku manta ba labarin ainihin wato suwaid dan samit ya gabata a baya wa misluhu iyas ibn mu'az haka iyas dan mu'az allazi qadima allazi qadima dimna wafdin min bani abd ashhal waɗanda waɗannan mutane kissar ainihin suwaid ta gabata sannan kuma irin wannan kisa akwai ta ta faru ga iyas dan mu'az wanda ya iso cikin tawagar ayarin wasu kabila masu suna ƙabilar abdul ashhal yaltamisuna al-hilafa al-hilaf yaltamisuna al-hilfa min quraishin suna neman agaji daga quraishawa ala qaumihim min al-khazraj akan danginsu daga cikin ƙabilun khazraj wato abin da ya faru a tarihin madina akwai wani dattijo ne da ke da 'ya'ya guda biyu ausu da khazraj to da tafiya ta tafiya waɗannan 'ya'ya sai suka zama gidaje ne manya-manya sai aka waye gari sai suka zama kamar ƙabilu ne daban-daban amma a cikin mutanen madina larabawa waɗannan ana kiransu ausawa waɗannan ana kiransu khazrajawa to sai rikici ya ɓarke a tsakaninsu sai da suka ɗauki fiye da shekara ɗari suna yaƙe-yaƙe in aka ce fiye da shekara ɗari ana yaƙe-yaƙe shine irin yaƙin da yanzu ya lafa a ƙasar yarabawa yaƙin su moda keke da kake ji to ga irin shi nan yanzu ana a arewacin najeriya irin yaƙin plateau ɗin nan ka jin abin ya kwanta wannan makon sai ya tashi in abin ya kwanta sai ya tashi to sai da suka shekara ɗari da ashirin da wani abu ana irin wannan yaƙi tsakanin ƙabilun ausu da khazraj to abin da ya faru a nan yau sai ga ƙabilun aus sun taho aikin hajji amma da nufin za su nemi agaji ne a wurin ƙuraishawa saboda suna faɗa da dangin su khazrajawa ina fata an gane falamma sami'a bihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama atahum da manzon Allah ya ji labarin sun zo shi kuma sai ya je gare su faqala lahum sai ya ce da su hallakum ila khairin mimma ji'tum bihi ko kuna buƙatar in haɗa ku da abin da ya fi alheri fiye da abin da kuka zo nema kun zo neman sojoji da kayan yaƙi da shawarwari akan za ku yaƙi 'yan uwanku khazraj shin ko kuna son in haɗa ku da abin da ya fi wannan alheri kalu sai suka ce wa ma zak menene wannan abin da ya fi buƙatar mu alheri kala sai ce ana rasulullah ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam بعثني الله إلى العباد الله يأيكون زوا غباي ثم ذكر لهم الإسلام من ذن الله يمس بياني جمد الدين المسلمشي وتلا عليهم القرآن يكما كرنتا مس القرآن من سموتو أبايا تيوا دي إندي جي سيا كرنتا القرآن يا كرنتا مس القرآن فقال إياس sai wannan dattijo cikinsu mai suna iyas dan mu'az sai ya ce ya kawo ya ku dangina هذا والله خير مما جئتم له na rantse da Allah wannan mutumin abin da ya gabatar mana ya fi alheri fiye da abin da ya kawo mu garin nan Allahu akbar fa akhadha abul haisar ra'isul waft sai shugaban wannan tawaga mai suna abul haisar sai ya danki hafnatan min al hasba ya danki tsakuwa tafi guda wa daraba biha iyas sai ya maka wa iyas mana yi mana shiru wa kala ya ce da'ana minka kai mana shiru ka sake jin kayi magana fasakata sai ya shiru falamma adu ilal madina da suka dawo madina lam yalbas lam yalbas iyasun an halak iyas bai dade ba sai ya rasu Allahu akbar wannan abin da ya dalili ne akan ya musulunta amma dalilin zai ƙara bayyana ƙarara وقد ذكر من حضره من قومه aka ce daga cikin dangin shi waɗanda suka halarci lokacin da zai rasu annahum suka ambaci cewa lallai su dinnan lam yazalu yasma'unahu ba su gushe ba suna jin shi yuhallilullah yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah wa yukabbir yana kabbara Allahu akbar wa yahmaduhu yana godiya ga Allah walhamdulillah wa yusabbihuhu yana subhanallah hatta ma ta hayyara su kun ji labarin da dangin shi suka ba da labari waɗanda suka je wurin da zai rasu suka ce har ya mutu yana faɗin la ilaha illallah har ya mutu yana kabbara yana hamdala yana tasbihi ga Allah wannan musulmi ne na asali daga cikin as-sabiqun al-awwaluna ina fata an gane wa kanu la yashukkuna annahu mata musliman dan haka basu kasance suna shakka cewa ya rasu yana musulmi ba ba tantama wannan ya rasu yana musulmi dan su da kansu suka ce bai gushe ba yana la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar har sai da ya rasu ina fata an gane al-imam ahmad shi ya ruwaito wannan hadisi kuma ibn hajar al-asqalani ya inganta ainihin wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da wa qala ibn ishaq babban malamin tarihi mai suna muhammadu dan ishaqa yace falamma arada Allah izhara dini yayin da Allah ya nufi bayyana addinin shi wa izaza nabiyihi ya kuma nufi cewa annabin shi zai gagari kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil mawsim a lokacin aikin hajji wa in jaza maw'idihi lahu kuma Allah ya nufi ya zartarwa da annabin shi alƙawarin da ya mai kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sanati al-hadiya asharata min al-bi'sa sai manzon Allah ya fito a shekara ta goma sha ɗaya bayan aiko shi a matsayin shi na manzo فعرض نفسه على قبائل العرب سيرن قبات الدكنشي لقبيل العرباوة كما كان يصنع في كل موسم كما يديكي أكون لوكة أيك الحج فبينما هو عند الأقبى yana daidai wurin jifan shaidan na ƙarshe kun ji dalilin da yasa aka kira abu idan ka taho daga ainihin mina za ka samu wurin jifan shaidan na farko shi ake kira aljamratul ula idan ka zo na biyu ka ƙara gangarwa za ka zo na biyu shake kira alwusta idan ka taho ta uku ita ake kira al'aqaba ma'ana aqaba ta ƙarshe daga ita in ka gangaro maka za ka shigo to annabi yana daidai wannan aqaba din ita ce kuma kubra ku kiyaye ita ce aljamratul aqaba ana kiranta al'aqaba ne saboda in ka taho daga mina ita ce ta ƙarshe ana kiranta alkubra ne saboda ita kadai ake jifa a ranar sallah ranar sallah ita kadai ake jifa sauran ba a jifan su sai ayyamu tashriqis salasa kwanaki uku na bayan sallah to wannan yasa tana da girma fiye da kowace kuma a tarihi daidai inda take ne annabi ibrahim yake zaune saboda wato ina gaya muku dalilan da yasa ake ce mata alkubra ko kuma al'aqaba to annabi yana daidai wannan wuri a shekara aikin hajji wato shekarar hijira afwan shekara ta goma sha ɗaya daga fara wa'azin shi daga farkon da'awar shi ya fito aikin hajji wannan shekara ya zo yana bin larabawa ƙabilu ƙabilu yana ta musu jawabin addinin musulunci fa baina ma huwa inda al-aqaba ya zo daidai wurin jifan shedan na ƙarshe laqiya rahatan min al-khazraj sai ya haɗu da wata tawaga daga cikin ƙabilar khazraj أراد الله بهم خيرا وأن الله ينفس دا الهيري كنج عند ابن إسحاق يتهو دا لابارن كو ديك شيما مال من حديثيني سيئتن سيد مغانا أمس أي مغانا سيقوم يميد إتا أمس أي حديثي يتي فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة يتي مالمينا عاصم بن عمر بن قتادة يباني لاباري عن أشياخ من قوله yace ya karɓo daga wasu dattawa cikin mutanen garinsu kalu suka ce lamma laqiyahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da manzon Allah ya haɗu da su to anan kaka ce an yi ibhami su waɗanne dattawa ne su waye a'a wannan magana ta bayyana cewa sahabbai ne domin shi cewa ike wasu dattawa cikin dangin shi suka ce yayin da manzon Allah ya haɗu da su to ya nuna su suwaye sahabbai ne to sunan sahabi ko an ambata ko ba ambata ba a cikin hadisi matukar dai wanda ya dunkula maganar amintacce ne sai a karba don haka ya ce wasu dattawa cikin dangin shi suka ce yayin da manzon Allah ya haɗu da su qala lahum sai ya ce da su man antum suwaye ku kalu sai suka ce nafarun min al khazraj wata tawaga ce daga cikin kabilar khazraj qala sai annabi ya ce amin mawali yahud kuna daga cikin mutanen da kuka yi alkawari na taimakon juna da yahudawa ba a nan wala'i ba bayi ba a'a wato wala'i na muhalafa shine wannan kabila sai ta samu waccan kabila ta ce ina son mu yi abota da ku akan duk wani abu in ya same ni za ku taho mana mu ma duk abin da ya same ku za mu taho gare ku shine wala'i a nan shine al-imam suyuti a cikin littafin shi na ilmin musalal al-hadith yace wala islamin wa wala itiqin wala itiqin wa wala islamin ka mislul ju'fi wato wala'i dai nau'i uku ne yake cewa akwai ainihin wato wala'u hilfin akwai wala'i na hilf shine sai ka rinka cewa na maulanka shi kuma yana ce maka maulan shi to me ake nufi da maula anan ba mai gida ba ba bawa ba ba bararre ba a abokin arziki wato za ku kulla wata abota ne akan duk lokacin da wata hidima ta same ka zai taho ya tsaya maka kai ma duk sanda wata hidima ta same ka eh, duk sanda wata hidima ta same shi kai ma za ka je ka tsaya mai amma asali su a jahiliya abin da yasa suke yin haka saboda yaƙi ne kullum suna cikin yaƙi to kana tsoron kada wata ƙabila ta afko maka tafi ƙarfinka to sai kai marmara sai ka haɗa kai da wata ƙabilar ran da waccan ƙabila da ka haɗa kai da ita ta ji labarin an afko maka sai ta zo ta kawo maka ɗauki ko kun fahimta jama'a kusan shine abin da yake faruwa a yanzu sai ka ji an ce hilf neto ƙungiyar neto sai a ce sun haɗu sun haɗa za su kai farmaki ƙasa kaza za su kai farmaki ƙasa kaza ma'ana wannan ƙasar ta yi wa ƙasa kaza rashin kunya don haka sai a haɗa ce a ji a murƙushe ta abin da yake faruwa kenan yanzu to waɗannan ainihin mutane da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan dangi ne ma'ana ya san tarihi ya zauna hannun dattawa yana daga cikin abubuwan da ake so mai da'awa ya iya mai da'awa ya kamata ya san tarihi ka gane cewa katsinawa da wa suke wasa da ba katsine da ba haɗeje suna wasa da ba yarabe da ba sakwace suna wasa da ba kano da ba zazzagi suna wasa da ba fulatani da ba barbare suna wasa to yana daga cikin hanyoyin da ake so ka kware don in ka zo da awa za ka iya amfani da wannan ka fara shigo mutum da raha ka gyara yanayin tukuna sai ka ga ya fi sauraron ka na fata an gani samu babbar bare a wurin aikin hajji ka ce kai eh sai ka yi ka rinka yin talbiya da fulatanci to sai ka ga ya dan yi dariya da zai murtaki fuska ne saboda kawai ya ji ka tsikare shi ne kawai a lafiya ce kai ka yi talbiya da fulatanci to ko kun fahimta da ba to shikenan sai ka fara jawabi ina fata an gane to shine annabi ya dan yi irin wannan cracking joke yace yace da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin mawali yahud ko kuna daga cikin abokan yahudawa da kuka yi abota da su akan cewa za su taimaka muku za ku taimaka musu kalu na'am sai waɗannan mutane hazrat suka ce i kala sai ce afala tajlisuna ukallimukum ba za ku dan zauna in yi magana da ku ba ina da magana da ku kun ga yadda annabi yake gabatar da abubuwa sallallahu alaihi wa sallam qalu bala ya rasul qalu bala sai suka ce a madalla bismillah muna sauraron ka fajalasu ma'ahu sai suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fada'ahum ila Allah manzon Allah ya kiraye su zuwa ga Allah wa araba alaihimul islam manzon Allah ya bayyana musu musulunci wa tala alaihimul qur'an kuma ya karanta musu alqur'ani Kala wannan dattijo mai bada labari ya ce wa kana mimma sana Allahu lahum fil islami na daga cikin aikin alheri da Allah ya musu a musulunci anna yahudan kanu ma'ahu fi biladihim suna zaune a ƙasarsu ta madina tare da yahudawa kaji kuma wani ikon Allah zama da yahudawan zaka je da ya zama musu alheri shi yasa mai riwaya yana cewa daga cikin alherin da Allah ya musu wajen shigar su musulunci shine asali suna zaune ƙasa ɗaya da yahudawa ne wa kanu ahla kitabin su kuma yahudawa mutane ne masu littafi wa ilmin kuma suna da ilimi wa kanu hum ahla shirkin su kuma waɗannan khazraj da aus masu shirka ne ashaba ausanin masu bautar gumaka wa kanu qad ghazawhum fi biladihim sun kasance su yahudawa sun yaƙi waɗannan ausu da khazraj a cikin ƙasarsu ta madina fakanu idza kana bainahum shay'un to in har wani abu ya haɗa su na faɗa ko yaƙi ƙalu sai yahudawan su ce da su inna nabiyyan mab'usan al'an lallai wani annabi yana nan za a aiko da shi yanzu qad azalla zamanuhu kuma zamanin shi ya lullube wato zamanin annabin ya zo dab nattabi'uhu za mu bi wannan annabin naqtulukum ma'ahu za mu kashe ku tare da wannan annabi qatla adin wa iram irin kisan adawa da irama da Allah yake cewa irama zatul imadi din nan to irin kisan da Allah ya musu shine kisan kare dangi shine kisan a kashe manya a kashe yara a kashe tsofi a kashe kowa sai suna ce musu ai mu za mu faɗa da ku annabin ƙarshen duniya yana nan zai zo in ya zo za mu haɗu tare da shi za mu yaƙe ku kuma za mu yi muku kisan ƙare dangi a nan suka fara jin labarin annabi kun ji dalilin da ake cewa daga cikin alherin da ya musu Allah ya musu shine suna zaune da waɗanda ke karatun littafi kullum sai su ji waɗannan suna gargaɗin suna cewa haba annabin ya kusa zuwa ai za ku gane kuran za ku gane kaza ko kun fahimta jama'a Allahu akbar Allah ya iya hikima jama'a shikenan فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولئك النفر da manzon Allah ya magana da waɗannan jama'a wa da'ahum ila Allah ya kiraye su zuwa ga Allah qala ba'dhum li ba'd sai sashin su suka ce wa sashi sai suka dubi junan suka ce ya qaum ya ku jama'a ta'lamuna wallahi innahu an-nabiyyu alladhi tawa'adakum bihi yahud ko kun san cewa wallahi wannan shine annabin da yahudawa suke jan kunnen ku suke gargadin ku da shi annabin da yahuda ke muku barazana ne wannan ai kun ga fa'idar zaman da suke da su fala yasbiqannakum ilaihi kar ku sake ku bar yahudawa su rigaye ku zuwa gare shi ku riga su fa ajabuhu shikenan sai suka amsa wannan mai jawabi shi ma da ahum wato sai suka amsa wa annabi a cikin abin da ya kiraye su ilaihi bi an saddaquhu suka gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qabilu minhu ma aradahu alaihim min al-islam suka karɓi musulunci da annabi ya gabatar musu wa qalu lahu sai suka ce inna qad tarakna qaumana gaskiya mun baro jama'ar mu a baya wala qauma bainahum min al adawa wa sharri ma bainahum babu wasu jama'a da ke tsakanin su a wajen kiyayya da sharri irin yahudawa wa asa an yajma'ahum Allah bik ma'ana mun baro al'ummar mu a bayan mu wala qauma bainahum min al-adawa wa sharri ma bainahum babu wasu mutane waɗanda ke da kiyayya da sharri da muka sani wadda ke tsakanin danginmu wato abin da suke son su nuna wa annabi mu yanzu mun fahimci addinin da ka zo da shi gaskiya ne kuma mun fahimci kai ɗinnan kai ne annabin da yahudawa kullum suke cewa in ka zo za su yi imani da kai za su haɗu su karkashe mu kisan ƙare dangi domin mun yi imani da kai sai dai muna da matsala matsala ita ce a garinmu mutanenmu suna da ƙiyayya da sharri sharrin da babu wata al'umma da suke da irin wannan ƙiyayya da sharri wato suna faɗin gabar da ke tsakanin ausu da khazraj sai suka ce wa asa an yajma'ahum Allah bika amma muna fatan Allah zai haɗa kansu da zuwanka fa sanuqaddimu alaihim za mu isa gare su fa nad'uhum ila amrik za mu kiraye su zuwa ga al'amarinka na musulunci wa na'ridu alaihi allazi ajabnaka ilaihi min hadha ad-din sannan za mu gabatar musu da cewa mu dai mun amsa maka mun kuma bi wannan addini fa in yajma'ahum Allahu alaika idan har Allah ya hada maka kan waɗannan mutane fala rajula a'azza minka to kuwa babu mutumin da zai samu ɗaukaka fiye da kai saboda shekara ɗari da wani abu ana yaki to in ka iya kan hada ka iya hada kan mutanen nan to ba wanda ya kai ka makka sun sarafu raji'ina ila biladihim sai suka juya suka koma kasar su qad amanu wa saddaqu sun yi imani kuma sun gaskata fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa kana adadu ula haula'i sitta adadin su su shida ne waɗannan mutanen da aka haɗu da su waɗanda aka yi wannan zaman farkon sittata nafarin wa kana adadu haula'i sittata nafarin min al-khazraj su shida ne daga cikin kabilar khazraj wahum ga sunayen su jama'a as'ad ibn zurara wa auf ibn al-harith ibn rifa'a wa rafi' ibn malik ibn al-ajlan wa qutba ibn amir ibn hadida wa uqba ibn amir ibn anabi wa jabir ibn abdullah ibn ri'ab radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda waɗannan mutane guda shida kaga su ne suka fara karban addinin musulunci ko a cikin mutanen madina amma cikin su in ba uku batu dan amir ba ba wanda kake jin ainihin labarin shi a cikin sahabban ana magana wannan yake nuna maka a cikin da'awa ta sunna akwai waɗanda za su iya rigaya ku ba kun fi su daraja ba ne amma sai zama gaba ɗaya kamar an manta da tarihinsu ba manta aka yi da su yanayi ne saboda su sun yi gwagwarmaya ne a lokacin da ba lokacin su bayyana ba ne yanzu duk waɗannan da kake jin labarinsu su jabiru ɗan abdullahi al'ansari ba shi ne nan aka faɗi ba da waɗannan sahabbai da kake jin ana faɗi mutanen madina daga baya ne duk suka musulunta waɗanda suka musulunta da farko farkon kaji su baka cika jin labarinsu ba da tafiya ta tafiya kaji su waɗannan guda shida wa kana al-aus wal khazraj ikhwanan kabila aus da khazraj nan sun kasance yan uwa ne li ummin wa abin uwa ɗaya uba ɗaya tushen su fa waqa'at bainahum al-adawata bi fa waqa'at bainahum al-adawatu bi sababi qatilin sai kiyayya ta faru a tsakaninsu saboda wani da aka kashe gawa aka je aka samu a tsakiyar anguwa ta ɗaya daga cikin ƙabilun aka bincika aka rasa wanda ya kisa sai waɗannan suka ce waɗancan gidan ne daga haka faɗan ya fara saboda mutum guda da aka samu matacce a tsakaninsu falabisatil harbu bainahum mi'atan wa ishirina sana sai da ainihin yaƙi ya zauna a cikinsu shekara ɗari da ashirin ila an atfa'aha Allahu bil Islam har zuwa lokacin da Allah ya kashe wannan yakin da addinin musulunci wa allafa bainahum bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan Allah ya hada kansu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a kun ji duk wata hayaniya ashe in ana yin ta babu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam duk inda kaga ana rikici babu sunna ne saboda haka abu mafi ban mamaki a duniya shine a ce ga ahli sunna kuma suna rikici to akwai abin da yake misin akwai abin da ya sullube musu shine mai sunna manzon Allah ta sullube amma zuwan manzon Allah yana haɗe kai ne zuwan sunna manzon Allah tana gyara yanayi ne kiyayya za ta dishe saboda manzon Allah ya iya duk ka'idojin da ake a zauna lafiya manzon Allah shi ya san yanayin da za a bi a tsara al'umma al'ummar da take za ta ci gaba to kun ji yaƙi shekara ɗari da ashirin ne amma zuwa manzon Allah ya sulhunta yaƙin ƙiyayya ta mutu an koma ana auratayya tsakanin juna bayan fada uwa ɗaya uba ɗaya ake sun maraja ha'ula ilal madina du'atan ilal islam ana nan sai kuma waɗannan sai suka koma zuwa ga madina a matsayin masu kira zuwa ga addinin musulunci su waɗannan mutane guda shida fashal islamu fiha sai musulunci ya yaɗu a cikin madina حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم har sai da ya zama babu gida kwaya ɗaya daga cikin gidajen Madina sai da ya zan akwai ambatan manzon Allah a cikin gidan wato akwai wanda ya bi manzon Allah don haka duk yadda za a ɗauki ba daɗi kowane gida sai da ya zama manzon Allah yana da wakili sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma kana al'amul muqbil da shekara ta kewayo ja'a minhum musna ashara rajula sai mutum goma sha biyu suka zo daga cikin mutanen madina asittatul al'awwal na farko aka samu shidan farko shidan nan da suka zo bara da kuma wasu shida sababbi a cikinsu kawai wanda ba a samu ba khala jabir ibn abdullah banda jabiru dan abdullah amma fa ina gaya muku jabiru dan abdullah da ake faɗi a nan ba jabiru dan abdullahi sahabi ba don wannan yaro ne karami a lokacin da ake wannan magana bai wuce shekara uku zuwa hudu a duniya ba wani sahabin ne jabiru dan abdullah kaji jabiru dan abdullahi dan ri'ab shine asalin sunan shi wancan ko jabiru dan abdullahi dan hiram na fata an gane so ba wannan jabir din ba shi bane wancan da ka sani to cikin waɗannan da suka dawo guda shida babu jabiru dan abdullah amma wa ma'ahum mu'az ibn al-haris ibn rifa'a wa zakwan ibn abdulkais da zakwan dan abdulkais wanda shi kuma a cikin waccan tawagar ta farko in kuka natsu da kyau za ku ga shi kuma babu shi ina fata an gane to shine ainihin ya tsaya a matsayin ainihin wato jabir dan abdullahi dan ri'ab wa ubadatu ibn samit sannan an samu ubadatu dan samit cikin waɗannan tawaga guda shida sababbi wa yazid ibn sa'laba da yazid dan sa'laba wa abul haitham ibn tayhan da abul haitham dan tayhan wa uwaimir ibn malik da uwaimir dan malik kun ji waɗannan shida sababbi a hada da waɗancan guda shida aka cire jabir aka ainihin shigar da wani daban bayan da malam ya kawo wannan tarihi sai zai ɗaura tarihin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa an ubadata bin samit daga ubadatu dan samit ɗaya daga cikin waɗannan da suka je wannan zama na biyu radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه wata rana manzon Allah yana zaune sahabban shi ko kuma wasu daga cikin sahabbai sun kewaye shi sai ya ce bayi'uni ala Allah tushriku billahi shay'a ku yi mini mubaya'a akan cewa ba za ku haɗa Allah da komai ba wala tasriku sannan ba za ku yi sata ba wala tazinu sannan ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum sannan ba za ku kashe 'ya'yanku ba wala ta'tu bi buhtanin sannan ba za ku zo da wata ƙarya ba taftarunahu wadda za ku kirkire ta baina aidikum wa arjulikum wadda za ku kirkire ta tsakanin kafafuwanku da hannayenku wato wannan magana ta fi shafan mata kai tsaye musamman mata ba za ki je ki yi cikin shege ki zo ki danganta shi ga ainihin mijin da yake mijinki ne a halin dan ba naki ba ma'ana annabi yana gaya musu ka'idojin musulunci in har za ku yi musulunci abu na farko shine babu shirka abu na biyu babu sata abu na uku babu zina abu na hudu babu kisan kai abu na biyar babu ainihin ki je ki yi cikin shege ki kawo mijinki dan da ba nashi ba cikin gidan shi sannan wala ta'asu fi ma'rufin ba za ku ainihin saba wa shugabanku ba a cikin abin da yake daidai ne idan shugaba na shugabanci ya faɗa muku abin da yake daidai ne to ba za ku yi tawaye ba faman waffa minkum manzo Allah ya ce duk wanda ya cika wannan dokoki daga cikinku fa ajruhu ala Allah Allah ne kadai zai bashi lada wa man asaba min zalika shay'an wanda ya tabo wani abu daga cikin waɗannan abubuwa ko yayin shirka ko sata ko zina ko kisan kai ko wani abu makamancin haka fa uqiba fid dunya aka kama shi aka mai uquba a duniya fa huwa kafaratu lahu wannan abin ya zama kafara gare shi ma'ana idan kai wani abu a nan duniya kamar ridda kana musulmi sai kai ridda da kai ridda sai ainihin aka kama ka za a tsaye maka da hukunci to ridda nau'i biyu ce akwai riddar da in mutum ya yi idan ya tuba daga ita riddar kamar ya fita daga musulunci sai ya dawo to ba za a kashe shi ba amma akwai riddar da mutum ya yi ta ya tuba amma duk da haka kuma sai an kashe shi kamar ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a halin yana musulmi idan musulmi ya zagi Allah ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama za a kashe shi a matsayin ya kafirta idan ya ce ya tuba sai a ce madalla tubanka ya yi ka dawo musulunci amma duk da haka kuma za a kashe ka a matsayin haddi kenan bambancin wannan kisan na yanzu da na da shine a da in an kashe shi an kashe shi ne shi ba musulmi ba musulmi ba za su yi mishi wanka ba ba za su yi mai likafani ba ba za su yi mishi sallah ba ba za su kai shi makabarta ba amma yanzu wannan kisa tun da kace ka musulunta ka dawo to za a kashe shi ne a matsayin haddi wato punishment horo ne bayan an kashe shi za a yi mai sallah za a yi mai wanka za a yi mai duk abin da ake wa musulmi ina fatan kun kiyaye bambancin ku karanta littafin ashifa ya yi bayani mai tsawo dangane da waɗannan bayanan da kuma littafin ainihin wato asarimul maslul ala shatimin rasul abinda wannan magana take nufi wanda diye irin wannan riddar ya dawo ya ce ya tuba to in aka yi mishi ukuba ina fatan kun gane a lahira ba za a kuma mishi ba wanda ya zina ko ya sata a nan aka yi mai bulala saboda ya yi zina aka ɗaure shi shekara guda saboda saurayi ne bai taɓa aure ba ko budurwa ce ko kuma ya taɓa aure ko ta taɓa aure sai ainihin aka kashe shi akan haka to wannan kisan da aka yi mai ya tsarkake shi daga zunubin idan barawo ne wannan hannun shi da aka yanke ya tsarkake shi daga ainihin zunubin shi ne wa man asaba min zalika shay'an wanda ya tabo wata doka daga cikin waɗannan dokoki fa uqiba fi dunya sai aka yi mai uquba a duniya fa huwa kafaratun lahu to wannan ainihin kafara ce gare shi wa man asaba min zalika shay'an wanda ko ya taɓo wani abu daga cikin waɗannan laifuffuka an fahimta sun masatarahullah sai Allah ya suturta mishi Allah ya rufa mai asiri fa huwa ilallah shi kenan al'amarin shi yana ga Allah in sha'a fa'anhu in Allah ya so ya fi mai ya fi mai wa in sha'a aqabahu in kuma Allah ya so mai ukuba sai ya mishi kun ji wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka idan Allah ya rufa maka asiri abin da ake nema da gare ka kai ma ka rufa kanka asiri ka je ka tuba ba gwaninta ba ce ka dawo ka zo ka tara jama'a kana cewa ai kai kayi kaza don wai a ganka sadauki ne ko warzo ne a'a Allah ya rufa maka asiri ka je kai shirka ba a gano ka ba to sai kai marmaza ka tuba ka je kai sata ko zina ko kisan kai ba a gano ka ba sai kai marmaza sai ka je ka tuba idan Allah ya nufe ka da rahma sai ya maka ahuwa in Allah bai nufe ka da rahma ba kuma sai kama ka da laifi domin dama abin ya takaitu tsakanin kai da shi ne na fata an gani manzo Allah da ya wannan wa'azi sahabi ubadu dan sami da ce fa baya anahu ala zalika sai muka yi manzon Allah mubaya'a wato muka karbi wannan dokoki nashi kuma muka ainihin yarda da su wa yara jamhuru ahli siyar mafi yawancin malaman tarihi suna ganin anna hadhihi hiya bai'atul aqabatul ula wannan ita ce ake kira bai'atul aqabatul ula wato wannan ita ce mubaya'a farko da mutanen Madina suka yi wa anna haula'in nafar kuma su waɗannan malaman tarihi suka ce waɗannan jama'a aslamu sun musulunta ne wa baya'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa baya'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala bai'atin nisa sun ainihin wato musulunta suka yi manzon Allah mubaya'a irin mubaya'ar mata me ake nufi da mubaya'ar mata mubaya'ar mata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara yin ta da matan ainihin makka a lokacin da ainihin aka ci makka da yaƙi aka taho ana ainihin mubaya'a wannan irin mubaya'ar za a zo ne sai ta samu wani lungu sai ta tsaya manzan Allah yana jin muryarta ta ce ta yi manzan Allah mubaya'a kan kaza a kan kaza abin da ake nufi da mubaya'ar mata a takaice a tarihi shine mubaya'ar da take sama-sama wato babu bayanai dalla-dalla kaga a ce mace ce ta zo ganin malami sai ta ainihin zauna a wani lungu shi ko malamin yana wani lungu wata magana ya ji wata ba ya ji ba sannan Allah Allah yake taimar maza ta gama tambayar ya tashi ya tafi kaga wannan sama-sama kenan to mafi yawancin malaman tarihi suka ce wannan mubaya'ar da annabi ya karba ta waɗannan mutane mubaya'a ce irin mubaya'ar mata sama-sama ay ala wufqi bai'atihinna wato daidai da irin mubaya'ar mata allati nazalat ba'da zalika inda fatihi makka wadda ainihin ta sauka bayan da aka ci makka da yaƙi shine suka rinka zuwa manzon Allah ba zai hannu da su ba ba za su matso kusa da shi ba babu dogon bayani kun fahimci addinin musulunci eh to Allah ya ƙara muku fahimta ku tashi ku tafi haka aka rinka yin abubuwan sama sama to wasu malamai suka ce haka wannan mubaya'a ta faru ta farko an fahimta يقول ابن كثير رحمه الله تعالى babban malamin tarihi alhafiz ibn kasirin Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace wa kana hadha mimma nazala ala wufqi ma baya alaihi ashabuhu lailatal aqaba wannan yayi daidai da irin yadda mubaya'a ta sauka wadda ainihin annabi ya tare da sahabban shi a wannan dare na aqaba walaisa hadha bi ajibin ibnu kasirin yace ba abun mamaki bane in ya zama mubaya'ar da annabi ya karba ta waɗannan ta yi daidai da irin mubaya'ar mata fa innal qur'ana nazala bi muwafaqati umar ibn al-khattab domin ai qur'ani ma ya sauka ya yi daidai da abin da umaru dan khattab ya aikata abin da wannan magana take so ta ce ita irin wannan mubaya'ar qur'ani bai sauka da ita ba amma kuma gashi ta faru kuma daga baya sai qur'ani ya sauka kuma sai daidai da abin da ya faru sai ma da yake cewa ai ba abin mamaki bane akan aikata abu da dama daga baya sai qur'ani ya sauka sai gaskata abu to in wannan mubaya'a ta su ta kasance haka kuma qur'ani ya sauka ya tabbatar da ita ba abin mamaki bane sai ya ce so nawa ne umar yakan ainihin yi abu yake faɗin abu sai qur'ani sai ya sauka sai ya tabbatar da abu ko kun fahimta jama'a fi ghairi mawtinin yace a wurare ba wai ɗaya ba ba biyu ba wa in kanat hadhihi al-bai'a waqa'at an wahyin ghairi matluwin malam ibn kasir yake cewa ko da ike wannan mubaya'a da suka zo suka yi wa annabi ta faru ne ba tare da wani wahayi wanda ake karantawa ba a lokacin fa huwa azhar amma kuma wannan abin daidai ne kuma wannan magana ita ce mai ƙarfi akan cewa mubaya'ar ta faru kuma qur'ani ya zo ya tabbatar da abin da ya faru din daidai ne wato a lokacin da suka zo suka yi mubaya'ar jama'a qur'ani bai sauka ya bayyana yadda mubaya'a take ba ko kun fahimta to a wannan lokacin ba a taɓa yin mubaya'a ba sai mubaya'ar mata Allah ya sa kuna fahimtar maganar wato ba a taba zuwa wasu mutane su zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya rike hannun wannan assalamu alaikum na yi maka mubaya'a akan na karba addininka kuma zan yi maka mubaya'a wato zan ci gaba da binka akan ba zan yi shirka ba ba zan yi sata ba ba zan yi zina ba ba zan yi kisan kai ba ba zan yi wani sharri ba sai a ce to na gaba kuma matso na gaba matso na gaba matso su shida annabi ya haka da su a lokacin da aka yi haka qur'ani bai sauka ya karantar da wannan abun ba amma kuma daga baya sai ga qur'ani ya sauka yana tabbatarwa to ta iya yiwa ka ce a'a yaya abin bai faru sai ka ce to ya irin haka ta faru ga Umar ma balle annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta to me yasa aka kwatanta mubaya'ar da mubaya'ar mata shine a wannan lokaci da annabi ya rinka wa mata mubaya'a a lokacin wato ya rinka karban mubaya'a su a lokacin da aka ci maka da yaki ayar ba ta sauka ta cewa ai mubaya'a ba sai aka tattaro mata sai aka tara su a wani wuri haka sai manzon Allah ya ce to wata ta matso in ta matso sai ta ce ya manzon Allah na karba addinin musulunci ba zan yi kaza ba zan yi kaza ba zan yi kaza ba sai a ce wuce wata ta matso wata ta matso ko kun fahimta a wannan lokacin qur'ani bai sauka ya ce a yi haka ba annabi ya yi mutanen madina suka zo qur'ani bai sauka an ce a yi haka ba annabi ya yi sai kuma qur'ani ya sauka ya gaskata wannan abin to shi ne malam ya ce ta yi ka ce abin mamaki annabi ya yi abu ba tare da aya ba aya ta zo ta tabbatar sai malam ya ce ba abin mamaki ba ne domin ai annabi ne yau umar ma ya yi abu daga baya allah ya zo ya gaskata abu misali wannan ainihin makama ibrahim sai na umar ya ce ya manzan allah da a ce da mun yin sallah a wannan wurin da za ta yi kyau shikenan sai ga qur'ani ya sauka wattakhidhu min maqami ibrahima musalla qur'ani na cewa kumai da wurin ya zama wurin sallah a wata kira'a kuma wattakhadhu har sun mayar da wurin ya zama wurin sallah a lokacin da umar yake ba da wannan shawara aya bata sauka ba matan annabi sukan fita babu hijabi a lokacin babu hijabi a lokacin babu ainihin dokoki game da kulle mace za ta iya fita koyaushe za ta iya fita koyaya sai umar baya jin daɗin abu wata rana da daddare sai saudatu ta fito mata annabi sallallahu alaihi wasallam tana ɗan kauda jikinta haka tana ɗan kauda jikinta umar ya daɗe yana cewa annabi ka rinka sa matanka su rinka zama a gida su daina fitowa ka rinka sa su suna lulluɓa jikinsu ka rinka sa to amma annabi yana aiki da qur'ani ne qur'ani bai sauka an ce ai kaza ba za a kallafa ba to umar ya matsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsara matan shi to aka ce ran nan da saudatu ta fito har sai ya ce ab ki daina kaucewa mun gane kike ce saudatu aka ce yana faɗin haka ne don me don Allah ya marma zai saukar da ayar da za ta kulla matan kuma a sa su sa kaza kaza kaza sai aya ta sauka tana tabbatar da wannan to mawaƙif matsayi irin waɗannan da Umar ya samu sanannu ne a cikin tarihi to idan Umar ya samu wannan irin matsayin me kake tunani dan manzon Allah ya samu shin ya kamata ya zan abin mamaki ba abin mamaki bane idan haka ibnu kasirin ya ce walaysa hadha bi ajibi wannan ba abin mamaki bane fa innal qur'ana نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير موطن قرآن يا سوكا يا داتي دا عمر با أولي دا با أولي لي دا داما وإن كانت هذه البيعة وقعت أو وحي كو غير متلون كو دا إيكا ونن مبايعر دا النبي يكربا تودن متانا تافاروني تهنير وحي أما با وحي دا إيكا كرنتا با wato ba ba aya ce ta sauka ba annabi ne ya yi fatawar sai ta zama hadisi sai malam ya ce fahuwa azhar wannan magana ita ce tafi ƙarfi cewa gaskiyar mubaya'a ta faru ne kafin aya ta sauka sannan aya ta zo ta sauka ta tabbatar da abin an fahimta wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shi ya fi sanin daidai wace aya ce malaman suke ishara akan ta sauka ta tabbatar da mubaya'a ayat suratul fatih لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله أه؟ إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم waɗannan ayoyin su ne daga cikin ayoyin da suka zuwa ƙur'ani suna ba da labarin mubaya'a to sun sauka ne bayan an yi bai'atul aqaba sun sauka ne bayan an yi bai'atul nisa ko kun fahimta jama'a walakin ibn hajar rahimahullahu ta'ala sai dai shi ibn hajar Allah madaukakin ليلة العقبة إنما كانت عن الإيواء والنصرة shi ba cewa ya a'a wannan mubaya'ar da suka zo suka yi wa annabi a wannan daren to gaskiya mubaya'a ce kawai ta cewa za su rungumi manzon Allah za su taimaka mishi walaysat ala sifati allati waradat fi hadisi ubada bata zo a bisa siffar yadda ta zo a cikin hadisin can na ubada ba hadisin ubada ya bayyana cewa su yi wa annabi mubaya'a akan babu shirka babu sata babu zina babu kisan kai babu to sai ibn hajar ya ce gaskiyar lamari to ko kun fahimta shi kuma yanzu ibn hajar yana saba wa ibn kafirin kenan ibn kafirin yana cewa mubaya'ar an yi ta official mubaya'a ne wato sun zauna an yi yarjejeniya sun karɓi musulunci ba za su yi kaza ba za su yi kaza ba shi ko ibn hajar sai ya ce a'a zaman da aka yi ba na wannan yarjejeniya ba sun yi yarjejeniya ne akan sun yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama za su taimaka mishi amma ba wai a bisa siffar yadda hadisin can ya kayyada waɗancan abubuwa ba wa anna ma zakarahu ubada radiyallahu anhu ya'ni bihi bai'atan ukhra abinda ubadatu ya faɗi a wancan hadisin ba yana faɗin bai'atul aqaba bane inji ibn hajar yana nufin wata bai'a ce daban ba'a da fatihi makka bayan da aka ci makka da yaƙi li adullatin zakaraha saboda dalilan da shi ibn hajar din ya faɗi ka je ka duba fatihun bari mujalladi na shida ai mujalladi na bakwai shafi na saba'in da shida sittin da shida sittin da shida wato ina son mu tsaya tukuna ku tsaya ku fahimci matsalar da kyau domin kun ga tarihi in baka tsaya ka fahimce shi da kyau ba wato malaman tarihi ne ke tattaunawa wannan zaman da annabi ya da mutanen madina wani irin zama ne a can dai ga ɗaya daga cikin waɗanda aka yi zaman ya ce wata rana manzon Allah yana zaune wasu sahabbai nashi sun kewaye shi sai ya ce su mishi mubaya'a akan kaza akan kaza ibn kafirin sai ya ce kaga wannan mubaya'ar da wannan mutumin yake faɗi tun da yana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi zaman to yana faɗin ainihin waccan mubaya'a ne sai shi ibn hajar ya ce a'a wannan wata mubaya'a ce daga baya amma waccan ba ita ce nan ya faɗa ba domin ba an yi ta bane a bisa tsarin irin wannan da sharuɗan cewa ka aika za ka aika ba mubaya'a ce ta cewa kawai manzon Allah mun gane addinin ka gaskiya ne ka dawo garin mu za mu taimake ka za mu baka wurin zama amma ba mubaya'a ce akan to kun karba addinin musulunci ba za ku shirka ba ba za ku kaza ba za ku kaza ba ibn hajar shi sai tura magana a haka a yayin da ibn kasirin yake tabbatar da ita jama'a kun fahimci wannan kuma ibn hajar ya lissafo waɗansu dalilai waɗanda su ne dalilan da ainihin ya gamsu da su gaskiya ni ma na fi gamsuwa da maganar ibn hajar domin wannan mubaya'ar da ainihin shi wannan mutum yake faɗi kar ku manta ai a tafiya ta biyu ne shi aka je da shi to nan kuma ana magana ne akan tafiyar farko to tafiyar farko ba a je da shi ba ya zai ba da labarin abin da ya karu akan haka na haka babu shakka wannan wata mubaya'a ce yake faɗi wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tara sahabbai ko sahabbai sun kewaye shi sai ke cewa ku zo ku yi min mubaya'a da alkawarin cewa ba za ku yi kaza da kaza da kaza da kaza ba amma ba wancan ba wancan zama bane da aka yi wancan zaman da aka yi gaskiya ba mubaya'a ce aka yi ta murassa wadda take shiryayya irin yadda ka ji ta a cikin hadisin nan ba magana ibn hajar ita ce daidai mubaya'a ce akan manzo Allah ka dawo garin mu tunda al'amari yayi zafi anan mu za mu baka masauki mu muna kaunarka mu kaza mu kaza mu kaza mu kaza dan a lokacin nan ka'idojin musuluncin ba su gama tabbata yadda har za a fara shar'anta dokoki haka ba abinda ake so a lokacin shine waye zai yarda da musulunci waye zai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sauran sharuɗa ba a fara tayar da su a lokacin mu sai malam zai ci gaba da ba mu tarihin ya ce wa ba da an tammad hadhihi bai'a bayan da wannan mubaya'a ta gama tabbata wanta hal mausim aikin hajji ya kare ada ula'ika nafar ila madina waɗannan mutane guda goma sha biyu sai suka koma madina karfa kuma ta yadda labarin yake mutum shida na farko sun zo bara sun karɓi addinin musulunci sun koma da suka sake dawowa cikin su sai mutum biyar suka dawo sai aka dawo da wasu mutane bakwai daban waɗanda bara ba da su aka zo ba don haka cikin mutum shida na bara bana biyar ne suka dawo sai kuma ga wasu sababbi guda bakwai kagan aka haɗa goma sha biyu kenan to a lokacin da wannan mubaya'a karɓan addini da jawabi ya gama tabbata lokacin aikin hajji ya ƙare shikenan sai kuma kowa ya koma garinsu na fata an gane har imrul qais ma ya je aikin hajji lokacin jahiliya ya je aikin hajji ya ce walillahi aina marra amin tafarrukin ashatta wa an amin firakin muhassabi fariƙan minhum zahibul qibla kabkabi yace mamakin Allah da aka gama aikin hajji ya sai tsaya yana kallon mutane ya ga wannan ya suru jakar shi yayi nan wannan yayi gabas wannan yayi kudu yana faɗin mamaki ne mutane ga su sun haɗu kowa bai son tafiya saboda ana aikin hajji yace amma daga gama aikin hajji kamar koran mutane ake yi kowa fita yake daga garin ko kun fahimta jama'a to an gama aikin hajji yanzu kowa yana komawa garin su Allahu akbar shine nake tambayar saurayi mutumin makka na cewa kuke jin daɗin ko ga alhazai na shigowa yace ai daɗi suke ji na ce to in suka zo fita fa yace wallahi wani lokacin sai su ji kamar su ba alhazan don za a yoɗe ne garin sai ka zo sai ka tausaya wa garin shi kanshi ita kanta ka'abar wani lokacin sai ka tausaya mata ka'abar da za a cika a cika wani lokacin ka zo ruku'u wallahi sai ka rasa inda za ka yi ruku'u sai dai ka bari sai an ɗago sannan kai naka ka zo su juda wallahi sai dai ko kai a duwayen wani ko a gadon bayan shi in ba haka ba sai dai ka ci gaba da zama har a yi a ɗago ka sannan kai wannan fa ana maganan mitoci nesa da ka'aba kenan ba wai gaban ka'abar ba ma amma a gama aikin hajji aka watse da sati guda sha biyu na rana lokacin ka zo ka'aba sai ga kamar kai kaɗai kake kewaya ta komai za ka taɓa ba kowa a wuri kamar an kori mutane aikin hajji ya ƙare an watse Allahu akbar wanta mawsim aikin hajji ya ƙare ada ula'ikan nafar ilal madina waɗannan mutane goma sha biyu sai suka koma madina Allahu akbar wa ba'asa ma'ahum ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama mus'ab ibn umair sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika da wani gwarzon saurayi mai suna mus'ab dan umair radiyallahu anhu jama'a raya sunan wannan bawan Allah akwai karancin sanya wa 'ya'ya sunan wannan bawan Allah kar a manta da wannan wani gwarzon saurayi ne mun kawo takaitaccen tarihin shi a baya dan wata hajiya ne mai kuɗi a makka wanda yake in ba irin su khadija ba ba wadda ake haɗawa da cewa tana da kuɗi kamar ta mun kawo tarihin shi mana ɗan gata ne uwar shi ta so ta haifi mace don ta makalkala mata abubuwa saboda an fi kashe kuɗi a jikin mace an fi gane mace akwai abin a gidansu to ita wannan hajiya sai ta so ina ma da mace ta haifa don a ga cewa akwai abin amma sai ta haifi namiji aka ce riga take ɗinka mishi ta alhari ne zalla sai a bi ainihin sai kuma a yi mishi mundaye na zinare a beban hannu da zabba a yi mishi irin na 'yan mata don dai kuɗi su bayyana cewa hajiya ta ɗaure mishi gindi ana nan ran nan yana matashi jama'a bai wuce shekara sha bakwai ba sai karɓi addinin musulunci Allahu akbar a nan muka kawo tarihin shi ku ji kauna irin kaunar uwa amma wannan uwa ta sarayar da yaron nan ya sha wahala saboda yunwa su ma ike yawo yake da tsohuwar riga bai da wando har ya mutu Allahu akbar daga nan zaka gane kafiri mugu ne in ba haka ba uwa samun laifin da ɗa zai wa uwa ce mai irin wannan ni ban taɓa ji ba sai wannan din ka duba da kyau ka gani in ka tafi Abuja aka bugo wa uwa ka waya aka ce wane ya yi sata an yi gaba da shi sai ta ce ƙarya ne ba ta yi fa bincike ba sai ta ce ƙarya ne sharri ne an yi wa annabawa ma kaji ta daura magana da hadisi ko kun fahimta kowa zai yadda a duniya ka yi laifi amma uwarka tana da bayani za ta ce a tsaya za ta yi jawabi ba haka aka yi abin ba amma ba da ta sani ba amma ba haka ba ne ko kun fahimta amma ka ga matan nan ta kyala ɗanta ya wulaƙanta wallahi ran da ya rasu jama'a wannan riga ita ya zo ya zauna da ita kaf a rayuwar shi har ya mutu bai sake riga ba ba wando ba hula haka yake yawo riga ce kwaya ɗaya doguwar riga ya rasu aka je aka saka shi a kabari ba littafani aka rasa yadda ba a yi nabi ya ce to ku ja ku rufe kafafuwar suka ce mun ja kai da kirji sun bayyana ya ce ku ja ku rufe kai suka ce kafafuwa sun bayyana ya ce ya za a yi ku ɗibo ganye aka ɗibo ganye sai aka lullube sai sa abdurrahman dan auf babban attajiri ne wata ran yayi azumi an haɗa mai kayan buɗe baki ya ga ba abincin da babu ba irin naman da babu sai ya ce anya Allah yana so na kuwa aka ce mishi me yasa ice wallahi wannan sharri ne aka ce me yake dukiya ya ce mus'ab dan umair ya rasu Allah ya fi son shi fiye da ni amma likkafa ba mu samu ba rigar shi ce muka ja muka ɗaura kan shi kafa shi muka zuba ganye ya ce a ce mu yanzu Allah ya tara mana irin wannan dukiya ya ce wallahi sharri ne ya ce ba zan ci ba da bakin da bai ba ke babban attajiri ne sahabi ne fa ya auna ne ya ga wannan dukiya in alheri ce waɗancan mutanen da suka tsaya wa Allah su zai ba amma Allah ya bar su ana lullube su ba da kafani mu kuma Allah ya haɗa mana irin wannan sai ya ce wallahi sharri ne Allah baya kaunar mu ne ko kuma wannan abun ba daidai bane abin da muke so mu ce jama'a wannan saurayin jama'a gwarzo ne a musulunci kuma in annabi ya san ba da gaske yake ba nan fa annabi ya turo shi ne da wasu sababbin musulunta ya zo ya zama shi ne jagora shi ya zo ya fara yin sallar juma'a masallacin da ya fara sallar juma'a yana nan tsallaken titi daga masallacin kuba in ka tsaya masallacin kuba kana hangen hagu da masallacin zaka hangi manaran masallacin har yanzu akwai masallaci karami a wurin na cikin anguwa a nan ya zo ya fara musulmanci ya fara sallar juma'a yana karantar da su addinin musulunci mus'ab ibn umairin kenan annabi ya haɗa waɗannan mutum goma sha biyu ya ce ga wani wakili na nan a tafi li yu'allimahumul islam dan ya karantar da su addinin musulunci wa yuqri'ahumul qur'an ya koya musu karatun alqur'ani Allahu akbar waliyad'u man hunalika ila islam sannan kuma waɗanda ke can gida Madina wannan malami ya ci gaba da kiransu zuwa ga addinin musulunci fa aslama ala yadi mus'ab radiyallahu anhu khalqun kathirun min al-ansar halittu da yawa daga cikin ansarawa wato mutane da yawa cikin ansar suka musulunta a hannun mus'ab wa aslama fi jama'atihim daga cikin jama'ar Madina waɗanda suka musulunta akwai sa'ad ibn mu'adh akwai sa'adu dan mu'ad dagaci ne wa usaid ibn hudairin da usaid dan hudair shi ma mai anguwa ne radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda wa aslama bi islamihima to dagaci ya musulunta mai anguwa ya musulunta wa ya rage kowa ma bibe don haka musuluntar waɗannan mutane guda biyu ɗaya sa'ad dan mu'ad ɗaya usaid dan hudair jami'u bani abdul ashhal gaba ɗayan ƙabilar abdul ashhal sai suka musulunta fi yawmin wahidin aini guda arrijalu wan nisa da maza da mata maza da mata jama'a kun fahimta wannan aikin wane ne wannan aikin mus'ab yayi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi nan ya musuluntar da dagaci ya musuluntar da hakimi gaba ɗayan gari suka bi a rana ɗaya kaf aka karɓi addinin musulunci maza da mata yara da manya walam ya tabaqqa minhum ahadun illa al-usairin ba wanda bai musulunta a garin ba sai mutum daya sunan shi usairin fa innahu ta'akhkhara shi ya ja da baya eh eh usairin ko eh fa innahu ta'akhkhara shi ya ja da baya wa aslama yawma uhudin sai ranar yakin uhud ya musulunta wa fiha qutila a wannan rana da ya musulunta kuma a rana aka kashe shi kaji ikon Allah wa yaqulu an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace wa aslama ala yadayhi ay mus'ab ibn umair sa'ad ibn mu'az sa'ad dan mu'az ya musulunta a hannun ainihin wato mus'ab wa usaid ibn hubair da usaid dan hubair wa kafa bidhalika fadla wannan kada ya isa falala ga mus'ab don manyan mutane ne waɗannan jama'a wa asaran fil islam sannan wannan kadai ya isa ya bada tasiri a musulunci musuluntar da mutum guda wanda yake jan wasu jama'a ba karamin alheri ba ne to wannan mutum gashi ya yi wa ma hululin mausim tali malam ya ce lokacin da aikin hajji na gaba ya zo kuma shekara ta nawa kenan shekara ta uku domin shekarar farko ita ce shekara ta sha ɗaya wadda mutane shida suka karɓi addinin musulunci shekara ta sha biyu ta zo ita ce shekara ta biyu aka haɗa waɗannan mutum goma sha biyu tare da musa'ab to da shekara ta kewayo ta aikin hajji ada musa'ab ibn umairin ila makka sai musa'ab dan umair sai ya koma zuwa aikin hajji kaga a shekara ta uku kenan daga farko amma a shekara ta sha uku kenan yukhbiru a bi khabarin tisharin islami fil madina ya koma ainihin makka da ba da labarin cewa addinin musulunci ya yaɗu a madina wa kasaratin dakhili na fihi minha sannan da kuma yawan yana ɗauke da labarin yawan waɗanda suka shiga addinin musulunci cikin mutanen madina wato ya je wa manzon Allah bushara kenan jama'a kun ji yadda ake yi shi yasa haka ake tura matasa matasa dole ne su je su yada addinin musulunci sannan in suka je haƙuri za su yi in suka je ba zuwa za su yi da zafin kai ko ɗumin kirji ba yanzu kai musu abin da ya zo da ayoyi masu ƙarfi ya je ya yi kacce-kacce da waɗannan sa'ad ɗan mu'az da usaidu ɗan hubair wannan alherin zai samu ba zai samu ba amma kamar yadda na faɗi da safe cewa su sahabbai suna koyan principle ne daga annabi suna koyan ƙa'idojin ne daga annabi banda karatun amma yaya ake aikin ku kiyaye duk inda ka samu mai digiri yana da karatu amma ya ake aikin digirin yana bukatar ya je ya samu waɗanda suka daɗe a fagen sai sa ba ka je ka gama mass communication sai a ce to ka tafi gidan rediyo kaza ko gidan jarida kaza ka je ka zauna a ƙarƙashin su mewa an ka je sai ka samu duk ba mai digiri irin naka wani shi yake aikin jarida tunda aka kafa gidan jaridar wani shi yake aikin rediyo tunda aka kafa gidan rediyon amma secondary school certificate yake da shi ko kuma me ko kuma diploma yake da ita amma kai ka zo da digiri yanzu baka iya aikin ba amma ka iya me karatun ƙarshen wani abin ma in ya nuna ma yadda ake sai kai mamaki au ashe abin ma haka yake kai da yadda an karantar da kai ka fahimce shi daban da yadda yake to sahabbai ba karatu kaɗai suke koya a wurin annabi amma suna koyan principle ɗin wacce hanya ake bi ake kiran mutane yaya ake mu'amalantar mutane ko kun fahimta jama'a saboda su ma kamar kowa suke mutane ne za ka iya samun su masu zafin su masu zafi masu sassaucin su masu sassauci ba wani ya zo cikin masallaci ba ya zo ya fitsari suka tashi suka fara jibgar shi sai annabi ya ce a ku kyale shi ma'ana kamar su ce yana fitsarin a kyale shi to annabi ya ce ku kyale shi suka kyale shi ya kammala fitsarin shi a cikin masallaci a cikin jama'a zai sa wandan shi ya samu wuri ya zaman shi tashi ba musulmi bane da wa'azi wa'azi sai musulunta kaga a duk lokacin da mutum musulunta zai godiya ga Allah zai yi jawabi irin wannan jawabi ne sai kai ga cewa Allah na gode maka da ka shiryar da ni kuma Allah da ni da Muhammadu kai mana rahama amma bayan mu kaka sake wa kowa kaga da suwa yake da waɗannan yake to yanzu amma kaga daga ran nan annabi ya koya musu yadda ake yi gobe in wani ya zo ba za a yi mai haka ba domin matsalar ita ce kowa ya san cewa fitsari dai ba shi da switch fitsari in ka fara shi ba shi da switch ba shi da abin kashewa in har ka fara ba duka ba komai za a yi maka sai ka ci gaba sai da haka yanzu mutumin nan ya tsaya ya fara fitsari duka zai hana shi dukan zai ƙara da malmala al'amari ne saboda idan da wannan wurin kaɗai yake ɓatawa yanzu kuna ƙara dukan shi yana ƙara watsi da fitsarin yana ƙara watsi da fitsarin yana raba muku a ƙarƙashin haka annabi ya ce ku bar shi sallallahu alaihi wa sallam to kaga anan afwan banda karatun kawai sun koyi ne kuma sun koyi ka'idar yaya ya kamata a yi to wannan yaya ya kamata a yi shi ake kira ilimi da ake cirewa a cikin karatun sannan wannan mutumin wanne iri ne ba ƙauye ne ana nan wata ran ko ga wani ba ƙauyen ya sheko a guje yana zuwa sai cikin masallaci da raƙumin shi yanzu sai sauka sai samu wuri sai durƙusar cikin masallaci madada zuwa sai ce in sabahan barkanku da asuba a tsaye ya ce jama'a cikin kuwaye Muhammadu ne da ce wannan farin mutumin nan ce kai ne dan abdulmutallab ya ce ne ne to na zo in tambaye ka ne kuma zan tsananta maka amma kada ka ji haushi na sai ce ana amsa maka ina sauraron ka kaga anan yanzu banda kawai sharhin addinin amma ya ake yi wannan mutumin daga ina ya zo yaya tunanin mutanen garin su yake so a matsayin ka na mai da'awa haka za ka yi tunani haka za ka bi da mutane amma Allah ya shirya annabi ne shiri na musamman daga cikin hanyoyin da Allah ya shirya shi shine na ɗaya ya kai shi ya zauna a ƙauye don haka ya ga irin yadda ake a ƙauye akwai abubuwa da dama mutumin ƙauye in ya zo bariki ya yi shi yana ganin ya gama mutuntawa haka ne ko ba haka ba ya same ku ya ce jama'a barkanku da yamma barkanku da yamma lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya na ciki akwai ustazai ba za mun kai su jahilin banza a shi sallama ma bai iya ba to idan ruwan shi ba a iya ƙauyen su ina fata an gane to abin da ake so sai ka karɓe shi hannu bibi ya ji daɗi saboda shi ya yi iya abin da ake yi kenan kat na mutunci don ka ce na kai Allah duk ana wa'azi duniya na kai da ka iya sallama ba ko kun fahimta amma yadda ya zo din nan barkanku da asuba da aka ce barka da asuba kaza kaza duk aka karba daga baya aka yi mai sharhi na malam kace me na'am suwa a sun musulunta mana waɗanne a shafi na nawa eh wanda yace fa qala iyas ya qaum hada wallahi khairun mimma ji'tum bihi wa ya kace ya musulunta da an ba shi ba shine ai a ba za ka iya cewa ba su musulunta ba domin ai daga baya mun ji labarin mutanen madina sun ta shiga addinin musulunci amma shi dai da ya magana kaji na farko tukuna ya musulunta ya rasu sauran abokan tafiyar fa a wannan lokaci ba za ka iya cewa sun musulunta ko ba su musulunta na'am na'am a shekarar can da suka dawo wannan dawowa ce ta musamman ba su bane ai zuwan farko ba sun zo bane don su ga annabi zuwan farko sun zo neman taimako ne a wurin ƙuraishawa sai annabi ya ce ina da abin da ya fi abin da kuka zo nema menene sai ya ce musu kaza kaza kaza sai wannan mutum ya ce jama'a eh wannan mutumin gaskiya yake faɗi sai aka ce kai mana shiru daga nan wannan zaman ya ƙare to tambayar ita ce waɗannan mutanen ko sun musulunta amsa ta farko ita ce a wannan majalisin yanzu ba wanda ya musulunta yawa to amma shi ɗin kuma daga bayan an koma ne shi ma musulunci ya bayyana tun da shugaban tafiya ya ce a yi shuru kuma aka yi shuru amma da aka koma sai aka ji shi yana ta zikiri yana ta kabbara yana ta la ilaha illallah har ya mutu kaga shi ya musulunta to tambayar ita ce ko sauran sun musulunta a zahiri za a ce sun musulunta saboda daga baya an ce duk mutanen sun musulunta ai ina fata an gane wallahu alam to shine sai malam yake cewa al-fawaid ad-da'awiyya المستخلصة من هذا المقطع من السيرة النبوية الفوائد الدعوية فائدو جين دعوة وأن إذن فائدو جين وأن دعمت إنك من دعوة من وأذي ذاك إيسام دقوانا al-mustakhlafa wanda za a iya tsamowa min hadhal maqta daga wannan yanki min siratin nabawiyya na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'ula fa'idar farko annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama lamma araba al-islam ala lamma araba al-islam ala ahli al-madina fil aqaba qala ba'dhum li ba'd lokacin da manzon Allah ya fara gabatar da addinin musulunci ga mutanen Madina sai suka ce wa junansu innahun nabiyyun ladhi tawa'adakum bihi yahud wannan fa shine annabin da yahudawa kullum suke muku gargadi suke muku barazana da zuwan shi wa kana hadha bidayatul istijaba lirrasul sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine farkon amsawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yasa aka ce shine farkon amsawa samun wani ya iya haɗa abin da ya sani a baya da abin da ya gani a yanzu ai bukata ta fara biya domin ya ce a jama'a eh kun tuna mutumin da yahudawa suke ce mana kaza kaza gaba suka ce eh to ai wannan ne imanin ya ce to farkon amsa manzon Allah kenan da mutanen Madina suka yi malam ya ce faragma kaunihim mushriki na duk da kasancewarsu su mushrikai ne a lokacin illa anna hadhihi al-ma'rifa sai dai wannan sanin da suka yi ma'aqillatiha tare da karancin abin da suka sani wanda suke ji a wurin yahudawa nafa'atuhum fil hidaya ya amfane su wajen shiryar da su wal istijaba da kuma ansawa annabi domin ina ne suka fara samun labarin annabi din a wurin yahudawa yau da suka gan shi sai suka haɗa ɗan abin da suka ji din nan kuma dama ku ji duk wani mushriki ya amintu da cewa abin da yake ji a wurin malaman yahuda gaskiya ne don su suna buɗe littafai suna karantawa kamar malamai ne a ƙasar nan malami duk abin da ya faɗa wani ya gaba zai ce aya ce ko kun fahimta haka ake a jahiliya da haka akwai wasu mutane a makka su sun iya rubutu da karatu in suka tafi ƙasar sham kasuwanci sai su siyo littattafan tatsuniya in suka zo sai zo su zauna a ka'aba suna karantawa sai kowa ya natsu yana jin abin da suke cewa ma'ana an ɗauke su ne malamai masana don haka duk abin da suka ce sai a karba ran nan sai suka ce yau sun zo da tsaraba sai ga su da gumaka cikin sai aka karba mahallin shahid kenan idan har zukatan mutane suka yadda wani yana da karatu da ba su iya ba sai sallama mishi in ya ɓata sai ɓadda su idan kun fahimci abin da maganar take cewa su ne dama su waɗannan ausu da khazraj ba musulmi ba ne kuma suna zaune da yahudawa yahudawa kuma su ne musu irin abin da na faɗa muku yau da safe al'adarmu a ƙasan nan a da Allah ya kyauta galibin aka ga wanda ba musulmi sai a ce mai kafirin banza kafirin wofi kirdi kaɗa mero ya mishi kafirin banza tashi ko kun fahimta jama'a a irin wannan halin ausu da khazraj suka zauna kullum in abu ya haɗa su da yahuda sai su ce kafiran banza annabin ƙarshen duniya ya kusa zuwa za mu haɗu mu karkashe ku kisan adawa da iran dan wannan gargaɗin da ake musu sai ya ba su ilimi akan to tunda dai waɗannan masana ne suke faɗe to da gaske annabin yana nan zuwa to yau da suka tafi ƙasar makka don neman agaji sai suka haɗu da mutumin nan sai suka tuno maganganun da waɗancan malamai ke faɗa shine sai wani ya ce wallahi wannan shine annabin da yahudawa suke faɗi me yasa yadda saboda ya yadda cewa yahudawa malamai ne to wannan shine general philosophy ma'ana shine a jumlance duk inda al'umma suke wanda duk ke tara su yana jan baki yana fassarawa shine malaminsu ko kun fahimta jama'a shi yasa an ka karanta littafin ruwan bagaja na Dr. Abubakar Imam za ka ga da aka samu wani mashirmancin malami wanda aya ɗaya ya sani amma jama'a gari sun gamsu cewa babban malami ne ran da wani malamin ya zo yana ya gano cewa wannan ƙarya yake aya shi ƙwaya ɗaya ce ma madadin ya bi abin a hankali shi sai ya nuna ilimi shi ya nuna karatu ya je fito da manya-manyan littattafai yana son ya wulakanta wancan shi kuma wancan ɗin da yake ya riga ya gama kame kan jahilan garin sun gamsu shine malami don haka ba sa ganin wani malami da haske ko kaɗan sai in shi ya ba da recommendation to kuma wannan ya zo da rashin kunya ya zo ya ce ma a yi muƙabala don haka da gari ya waye an sa ba a zo muƙabala shi kawai sai ya fito sai ya zo ya zaman shi don shi ba ma aya shi kwaya ɗaya ce don haka ba buƙatar sai ya zo da littafi shi wancan shi ne yake da manya-manyan littattafai lawali da sani da kurɗabi aka fara aiko da yara suna kawo littattafai wai kafin malam ya iso haka za ka same shi yana zaune aka zo aka aje sai ce a tura littafan gefe guda su ba da littafi suke ba ya ce in ba rashin kunya ta ƙananan almajirai ba yanzu bai sauke waɗannan littattafan ba ma zai yi magana da mu ko kun fahimta jama'a wato ina son ku fahimci muhimmancin idan har al'umma suka amintu da wani a matsayin malaminsu to idan kai ka zo ko ko ka gano yana da kuskure kar ka bayyana abin ka bi cikin hikima in ba haka ba da dodanka da malantarka gaba ɗaya ba za su amfana ba na haka tun da ya fahimci wannan kure shi yake so ya yi amma kuma shi ya karɓi a wurin mutanen gari da aka zo sai ya ce a turan tafai su ba da littafi suke ba waɗannan tafai na ƙananan almajirai ne sai ɗan yi wata alama a ƙasa haka kawai da ya share ƙasa sai ya haka sai ya ce faɗa min me wannan da ya duba sai ya ce ra sai ya ce a ba ra bace sai ya ce to nu'ara sai ya ce haka ake nu'ara a garin ku to shikenan sai fara rena kanshi ta yi kama da ra ya ce ba ra ba ta yi kama da nu'ara ya ce ba nu'ara ba to da me zai ce ƙarshe ya gama kama kaman shi sai ce to ka ba mu gari ya ce eh sai ce wa jahilai ku duba wannan to tsayuwar wata kenan a daren fari suka ce haka abin yake malami uban malamai sai ce ku mai a ture bangaren ko kun fahimta jama'a to waɗannan yahudawan sun gama gamsar da ƙurayshawa cewa su masu karatu ne to tun da sun gama gamsar da su su masu karatu ne to duk abin da suka faɗa musu to daidai ne don haka su waɗannan mushrikai suna nan suna jiran annabi zai zo yahudawa su haɗa kai da shi a karkashe su su abin da suke jira kenan ko kun fahimta jama'a ana nan kuma ku ji ikon Allah sai Allah ya fara haɗa su da annabi su waɗannan mushrikan kafin waɗancan masu ilimin malam anan sai yake cewa kaga duk da ilimin da suke da shi game da annabin ɗan kaɗan ne amma sai ilimin ya amfanar da su wajen shiriya da kuma wajen amsawa sai ya ce wa hada mu'ashirun wannan yana nuni ne ila ahammiyatul ilmi zuwa ga muhimmancin ilimi ashe ilimi ko danya ne zai amfane ka wa makanatihi da matsayin ilimi wa fa'idatihi da kuma amfanin ilimi wa in kana ilmu lan yanfa al yahud lam yanfa al yahud ko da ike shi wannan ilimin bai amfani yahudawa ba fil istijaba wajen amsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakinnahu nafa'a huna sai dai kuma anan yayi amfani wa nafa'a inda ba'd yahud sai dai kuma ya amfani wasu yahudawa dan ba za a ce ilimin da yahudawa suke da shi gaba ɗaya bai amfane su tunda an samu cikin su waɗanda suka musulunta yanzu kamar dattijo sahabi abdullahi ibn salamin da yahudu ne lokacin da ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya zo sai ya je wa annabi tambayoyi yana tambaya annabi sai gane annabi gaskiya ne sai ga bai kamata ma ya tsaya wata shawara ba kawai sai ya musulunta da ya musulunta sai ya ce wa annabi sai dai kuma innal yahuda qaumun buht yahuda masharranta ne in suka san na musulunta ba su bata ni to kuma ba za ka sace gani na da daraja ba ina gaban ka annabi ya ce kamar ya ce to shawarar da nake bayarwa tun da shi an haife shi a cikinsu ya san su sai ce ka aika musu su zo ni ku ka shigar da ni ɗakin nan ka saki labule ka musu tambaya game da waye ni annabi ya ce wannan mai sauƙi ne shiga aka kira su ya ma'ashar al-yahud ma za ta qulu fi ibn salam abdullahi dan salam me za ku faɗi game da shi sai suka ce sayyiduna wa ibn sayyidina shugaba ne dan manya khairuna wa ibn khairina mutumin kirki dan mutanen kirki annabi ya ce da su sallallahu alaihi wasallam wa ma za ta quluna in aslama idan aka ce muku ya musulunta me za ku ce sai suka ce hashahu Allahu an zalik a'udhu billahi ina ma kana li muslim ai bai dace musulunta ba ina bai kamata ba to da ya ji an kai wannan gabar sai fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annahu rasulullah sai suka ce sharruna wa ibn sharrina masharranci dan masharranta duk iyayen shi masharranta ne ya maza sai suka watse innal yahud qaumun buhut sai masharranta ne haka suke haka suke haka suke tun da ba yahuda yake haka yake kuma da wani abu ne tsinuwa ce take bin su Allah ya tsine musu annabawan zamanin su sun tsine musu tsinuwa ce take bin su ita kuma tsinuwa jama'a sharrinta takan bi ka kai da aka yi wa ta bi jininka ta bi salsalarka shine har wannan zamanin da ya zama ba waɗannan yahudawan ba su ga annabin ba balle su ƙaryata amma kasantuwar waccan tsinuwar ga ta nan har yanzu da baki da Allah ya musu Allah ya ce ‘yan kaɗan ne za su musulunta a kowane zamani adadin musulmi a kowace ƙabila za a samu da yawa amma ba za a samu cikin yahudawa ba baki Allah ya musu sannan ga tsinuwa lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam annabi Dawud sai da yace Allah ya tsine muku albarka amma fa cikin su yake annabi Isa cikin su yake sai da yace Allah ya tsine muku albarka waɗannan annabawa ne ba sa tsinuwa da tsinuwar kansu da tsinuwar Allah suke me yasa zalika bima asau saban su yayi yawa wa kanu ya ataduna sannan yan ta'addani kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu wa in suka fara laifin aka yi musu wa'azi zai ce to ai ba za su bari ba a ce to ai ba kyau su ce to ai sun riga sun fara a ce to ai an hana su ce to ai su sun riga suna yi ba zai yi su bari ba shine la ya tana hauna amman karin fa'alu in dai suka fara ba su ce ba za su daina ba sai duk ma abin da za a yi gaskiya sai dai a yi amma su sun riga sun fara ba za su daina ba wato wai a yi musu wa'azi kafin su fara amma dai suka fara gaskiya ba za su bari saboda haka ka duba duk abin da ka san ba yahudiya ne a zamanin annabi na sharri har yau sai dai karuwa bai ragu ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka ilimin bai amfani wasu daga cikinsu ba amma ya amfani wasu daga cikinsu yanzu maryam jamila ai ba yahudiya ce ta musulunta maryam jamila ba yahudiya ce ta musulunta wajen 1950s tun tana budurwa sai waye gari ta zama babban malama mai wa'azi to ana samun ɗaya biyu ɗaya biyu amma suna da wahalar musulunta kuma za ka yi mamaki har a yanzu ka samu ba yahudiya idan da zai rikide fara maka sharhi game da fiqhu ko alwala sai ka ce wani babban malami ne sun sani zai bata lokacin shi san addini don ya rikita addinin ya ruɗa masu addini ya kawo hayaniya na fata an gane don haka malam yake cewa walakin nahu nafa huna kaga a nan ilimin nasu na yahudawan yayi amfani tunda har wasu sun je sun amfana wa nafa inda ba'd al-yahudi fi at-tasdiq wal iman bir rasul sallallahu alaihi wasallam sannan wannan ilimin ya amfani wasu yahudawa domin sun gaskata kuma sun yi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi awwal liqa'in kama sayati a farkon ainihin haduwa kamar yadda ainihin bayani zai zo farkon haduwa an samu waɗanda suka musulunta daga cikin yahuda su ne irin waɗannan su Abdullahi ibn Salam sannan cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga Safiya ba yahudiya ce Juwairiya ba yahudiya ce dukan su yahuda ne kuma duk sun karɓi addinin musulunci to ana samu ɗaya biyu amma ana nufin a duniya ba ƙwallon shege irin ba yahudi a duniya ba tsinannen halitta irin ba yahudi shine mafi yawancinsu haka suke da taurin kai suna da taurin kai ba sa son gaskiya amma fa sun santa in ya ga dama zai dawo gare ta shikenan abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki ya kiyaye يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ما من تاريه ابن كثير الله يجيك أنشيتي ولم يكن حي من العرب أعلم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر وقبل أن يذكر من هذا الحي من الأوس والخزرج ابن كثير يتي بأتبع سام وتقبيلة تكن قبيل الله رباوة وأندى سكف قوة من ذن الله أتكن الله رباوة fiye da waɗannan ƙabilu na aus wal da khazraj ba wa zalika abin da yasa waɗannan ƙabilun larabawan suka fi kowanne balarabe sanin annabi lima kanu yasma'una min ahbar al yahud yahud min ahbar yahud saboda irin karatuttuka da wa'azoji da suke ji daga malaman yahudawa don haka ba a taɓa samun larabawa a lokacin ku kiyaye larabawa da suka san annabi sani na hakika wanda haƙurai shawa ba su san annabi irin wannan sanin ba irin waɗannan larabawa me yasa saboda suna jin malaman yahuda suna jawabi game da shi ko kun fahimta jama'a fasi'atu tila'il muslim malam yace dan haka yalwatawa ta leƙe-leƙe na musulmi wa faqafatihi da kuma ainihin wayewa kan musulmi aunin lahu fil ibada yana taimakawa musulmi wajen bauta Allah wa da'awa ila Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kira zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka ma'ana idan musulmi yana da yawan leƙe-leƙe ya leƙa nan ya karanta nan ya karanta nan ya karanta nan an fahimta sannan da wayewar kai wadda musulmi zai samu tana taimaka mishi wajen bauta Allah tana kuma taimaka mishi wajen da'awa shi yasa jama'a ba a son gidadanci ba a son gidadanci gidadanci yana ainihin taimakawa wajen ka kasa isar da saƙo don haka ake son ka samu wayewar kai sannan a matsayinka na musulmi ko malami ana son yau ka saurari nan gobe ka karanta can yau za a yi wancan taro ka je kar ya zama sai 'yan ƙungiyarka ne in suna taro kawai kar ya zama sai jama'ar ka ne kawai a same ka ka san nan ka je nan ka je nan ka je nan wannan zai taimaka maka wajen ibada da wajen da'awa me alaƙar wannan shine wannan wayewar kai da leƙe-leƙe da saurare da waɗannan mutane suke shi ya taimaka musu yau da suka ji gaskiya sai suka bi ta to in ka zauna kifaffe a cikin kwando to babu shakka sharri zai tattaru a kanka sai sa kuka ji a baya muka yi ta nanatawa kar ka sake a tattare ka a hana ka saurare malam wani na wa'azi a rediyo buɗe ka saurara shehi wani yana jawabi buɗe ka saurara su wani za su taro ka je ka ji me ake yi kuma karka je da siffar munafiki ba ka je ne ka zo ji a ce a kai din ka ce ka zo ka ji tunda aka sa sanarwa a gidan rediyo ai yana nufin kowa ya zo sai da haka ka zo ka ji ba wani baya baya jama'a ba wani baya baya lokacin da za a bude masallacin kaulaha na biya kudin jirgi lokacin ayyuka suka yi min yawa da ni za a je ba abin da zai hana kuma ina nan da shiri zan je ba abin da zai hana Allah cewa ya firu fil ard shugaban ƙasa ranar wani aboki na yana cewa an ba shi kujerar Jerusalem bai je bane ce ba dan aiki ya min yawa ba da sai ka je karɓo ta sai ni Jerusalem sai ka je ka ga me ake yi abin da mala yake cewa leƙawa ka gano nan ka gano nan ka gano nan yana taimaka maka wajen da'awa da wajen ibada in ba haka ban ka ka tsuke kanka a wuri guda wallahi tallahi shine in abubuwa suka zo sai su rikita ka yanzu wani yaro da suka cikin waɗanda suka ɓallo rikici a maiduguri ɗin nan da gari ya zafi suka zo za su gudu sun zo nan zariya za su wuce sai ya ce har yanzu a najeriya ake aka ce mishi ya ce kai ya ce Allah mala ya cuce mu wato sun zo daidai na flyover ne wai har yanzu a najeriya ake ya ga an wuni ana tafiya har yanzu a Najeriya ake? Wato gidadanci ne in ka tsaya a garinku, malamin ku yana cewa za a yi bala'i, za a karko, za a wani sai ga cewa Abujan kamar wani ƙauye ne da ke bayan gidansu. So, ka yi yawo, ka shiga, ka saurara, ka bincika, ka gani, sannan ka nemi taimako wurin Allah. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Asani na biyu ko asaniya fa'ida ta biyu an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce kana yawmu bu'af yawman qaddamahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar bu'af ta kasance wata ainihin rana ce wadda Allah ya gabatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وقد افترق وقد افترق هكذا ملؤهم و... هكذا إيه ملؤهم وقتلت فراتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في دخولهم في الإسلام wato aisha tana ba da tarihin wata rana ne daga cikin tarihin ƙabila ausu da khazraj a cikin tarihinsu na jahiliya akwai wata rana da ainihin aka kira ta ranar bu'af wannan ranar da ausu da khazraj sun yaƙi sun jimma juna an kashe bangarori da mutane da dama to shine aisha take cewa kana bu'af yawman wannan yini ya kasance wani yini ne wanda Allah ya gabatarwa da manzon Allah shi ma'ana manzon Allah ya samu tarihi da labarin duk abubuwan da suka faru a wannan rana don haka فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله في إسو مدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت فراتهم أن كشي دو سفدو كنسو واتو من ينس كاونا سوربو فدو كنسو كما أن كشيسو وجرهوا سنن أن رونة تاسو فقدمه الله لرسوله سي الله يقبات الدوانا أينه رانا